بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعف سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام تاشي ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر أما أن غزان أن داو باي بيتنا سبعين وتسعين ترى أي ستين ترى عند Sheikh Ibrahim Al-Kani ke cewa kusa khairul khaliki kan kada tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi isatahu fa shar'uhu la yansahu bi ghairihi hatta zamanu yansahu wa nasxu li shar'i ghairihi wa qa hatta man azalla Allahu man lahu mana wa nasxu ba'd shar'ihi bil ba'd wa nasxa بعد شرعه بالبعد عجز وما في ذلك من غرض nan yana cewa kusa khairul khalqi sallallahu alaihi wasallam an keɓance fiyayyar halitta an kattammama bihil jami'a Allah ya cika gabaki ɗaya da shi wato annabta da risala Allah ya cika ta da annabi alaihi shine khatimun nabiyina shine tammama bihil jami'a ta ce rabbuna wa amma ma bi isatahu sannan ubangijinmu ya game aikensa ya zama ga mutum da aljan tun daga ranar da aka yako shi ilamul kiyamati sai ce fa shar'uhu la yunsahu bi ghairihi shari'arsa ba a ba a shafe ta da waninsa a ce ga wani ya zo ya shine khatimin nabiyina duk abin da iyanke tayan ku kenan in ya tsora mutum akan wani abu ya ɗoru in ya sauke shi daga wani abu ya sauke shi kenan to ba wanda zai zo a bayan sai sake zuwa ta shari'a ya warware abin da ya zo da shi alaihi salam sai ce wa nasku kuli shar'i gairihi wa ka shafewarsa ga shar'o'in waninsa ya afku hatman wato wajibi ne wato annabi alaihi salamu shari'a ta shafa ta kowa sai ce a zallallahu mallahu mana Allah ya tozalta wanda ya hana afkuwar haka ya haka ba haka ba ne to a nan raddi yake barwa ga yahudu da nasara wanda suke cewa sharara annabi alhamdu ta share ta kowane annabi ba domin suna son su tuna cewa ma shi din ba ma annabin ba ne shi ne manufarsu da wannan amma tun da annabi alhamdu ya zo to salamu an shafe shari'ar kowa kuma wannan baya nufin cewa ubangiji yana da jahilci cewa me yasa yanke hukunce hukunce daga baya kuma yazo ya sake waɗansu ubangiji shi ke juye zamanai shi ke kawo maslaha da abubuwa na kowane irin zamani saboda idan wannan zamanin ya zo da wani abinsa sai ya canja shi da wani hukunce hukuncen andamu musa isa alaihi salam nasa addinin babu shari'a ta ya za a yi kaza ya za a bar kaza babu sai dai ibada surfa annabi isa alisan bai taba aure ba saboda ba za ka samu hukuncin aure a cikin addininsa ba annabi isa alisan bai taba kasuwanci ba ba za ka sami hukunce-hukuncen kasuwanci a ciki ba bai taba yin gida ya zauna ba za ka samu hukuncin makotaka a tare da shi ba to da ka babu wani sai ibada tsuranta ta bin Allah sannan su kuma yahudawa ko kuma su kuma tananin musa alaihissalam shi ta zo da shari'o'i na hukunce-hukunce iri daban-daban amma na iya zamanin na iya zamanin ne aka saukar idan zamanin ya wuce shi kenan amma annabi alaihissalam nasa abin da ya zo da shi zai ci gaba ilamul kiyamati shi yasa nususu na qur'ani da na hadisin annabi alaihi salamu zaga suna kunshe da kalmomi ne a kunshe masu yawa wanda za su dinga buduwa a kowane irin zamani duk wanda ya tsaye da nassin qur'ani akan gundarin baki ko kuma hadisi anan akan gundarin bakin to ya takaita shari'ar musulunci ba ta zama shari'ar musulunci ba take tana ta dunkule take zuwa da hukunce hukunce wanda kullun zamani izo sai su gaba da buduwa so da ka yace Allah ya tozarta wanda ya hana afkuwa yace haka ba daidai ba haka bai bai afku ba sai ce wa nasku ba'di shar'ihi bil ba'di ajiz wa nasha wannan mafa'ulun ne muqaddamu fi'ilinsa ajiz nasta ba'di shar'ihi bil ba'di ka halatta shafe shashen shari'arsa da shashi ka yadda cewa halak ne so da ka abu biye kunsa anan akwai annasul ja'izu akwai annasul waqi soke shari'a da wata a canja wata ja'izi ne a hukuncin shari'a ja'izi ne a hukuncin hankali za a iya yin haka ko da ba taɓa yi ba ba ya cikin mustahili ba cikin abin da yake haramu amma waƙi'i kuma shi ma ajiz naska ba da shar'ihi bil ba da fil waƙi a waƙi'i yayi an afkar an gani an shafe ƙur'ani da ƙur'ani kamar yadda ubangiji su an ta rike ci haridul mu'minina alal qitali in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini in yakun minkum mi'atani yaghlibu alfaini to sai ubangiji ya soke wannan ya shafe ci al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fan in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini zaka zabge daga 20 aka da da shi bi kawai to wannan nasul qur'ani bil qur'ani kenan akwai kuma nasu da yake wato in ka bi malamai sun yi sharhi akan nan ina so in faɗakar da mu akan shuruhu ɗin sun yi amma sun sami sahau a ciki an samu sahau a ciki sahau da aka samu mutuntaka ce sun ɗauko ayoyi guda biyu na ƙur'ani ɗaya ita ce wallazina yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم تكون دي آير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة sai suka ce ita waccan da na fara karantawa da ita yake hukunci da ita sai wannan kuma ta zo ta shafe wannan to malaman usuli suka ce ba haka bane aya kowace tana nan tana aikinta kowace an ba ta mafuta ita waccan aya wallazina yutawaffawna minkum wa yazruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj tana magana ne akan haƙƙin mace idan mijinta ya mutu idan ta ta kaba ta gama za ta iya ƙara watanni wanda za su kai cikar shekara guda ɗaya in ta wata hudu da kwana goma to wata nawa za ta ƙara kuma ya zama wata goma sha biyu na? za ta ƙara wata takwas ba kwana goma to wannan shi ne mata'an ilal hauli to sai ubangiji ya zo da fi'ili wanda yake mazidun bi sulasun mazidun bi harfin wale shine ba kharaja bane a kharaja shi sa bai ce gaira khuruj ba sai ce gaira ikhraj ba tare da an fidda ita ba ta gama cika wata wata hudu kwana goma to za ta iya ƙara wata takwas ba kwana goma shine zai cika shekara an bata wannan dama wannan wata takwas ba kwana goma haƙƙi ne nata a ibar mata ita ta zauna a wannan gidan gaira ikhraj amma in ta sarayar da haƙƙin shine fa in kharajna tace ba komai zan ta fito fala junaha alaikum ku waliyan miji ba ku da laifi tana magana kan huququl mar'ati waccan kuma tana magana kan aukan wajibat abinda Allah ya tilasta mata sai ta yi shine ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashara wannan doka ce dole sai ta yi wancan ku haƙƙinta ne ƙarin ƙarin wata bakwai da kwana ashirin wannan nata ne in ta sare shi kenan su kuma ba abin da ba su laifin komai ba so da ku kowace da akwai fuskar aikinta ba nasko a cikin wannan to sai shi sannan shashe shafe share shashen shari'a da shashi shine halak amma shari'a ba za ta zo ta share wata shari'a ba gaba daya a ce ƙur'anin ga baki ɗaya wannan ubangiji ya saukar da shafe shi kaf an sake wani banda wannan sai dai wani ɓangare haka sai a shafe shi a canja shi da wani to ana samun inda kuma shi ake samun kuma inda ƙur'ani yakan zo ya shafe sunna da baitul maqdis ake kallo ana ake sallah wannan sunna ce sai wani ce kannara ta kallubo jahika fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai aka canja bayan wata 16 da yin hijira saboda kaga shi qur'ani ya shafe ita sunna a wannan sannan kuma sunna takan shafe sunna kamar da annabi alaihi wasallam ke cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi al'ana fazuruha akwai kuma wanda in aka shafe din ko ba a baddala shi da wani kamar in za a gana da annabi alaihi wasallam sai an gabatar da sadaka an shafa wannan ma ba a zo da badalin sa ba to wannan shi yasa ya ce ajiz ka halitta wannan wa ma fi zalahu min gaddi a cikin wannan babu na ƙasa ko tawaya ga sharar annabi alaihi salam shine Husayn ta ce mu'jizatuhu kasiratun gurar min hakalamullahi mu'jizul bashar wajazin bi mi'rajin nabi kama rawau wa barri alli aisha mimma ramau wa sabuhu khairul quruni fastami fatabi'i fatabi'ul liman tabi wa khairuhum man waliyal khilafa wa amruhum fil fadli kal khilafa إليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة وأهل بدر العزيم الشأن وأهل أهد بيعة الرضوان والسابقون فضلهم نسا أرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف وأول التشاجر الذي ورد إن خذت فيه واجتنب داء الحسد الحمد لله ta ce wa mu'jizatu hu kasiratu sallallahu mu'jizar annabi sun tana da gorar bai farin feci faratas tana da yawa kamar ya haka da hannu alayhi salatu wasallam ya dinga bulbulowa alayhi salatu ya ce a kirawo masa bishiya ta taho alayhi salatu wassalam ya tashi mace ce kuma ya shawarce shi ko nemi ra'ayinsa kana so ka ci gaba da rayuwa in ya ce so shi kenan ya ce a ce ta koma fitattaren dabino ya magana da shi a kuma ya shawarce shi in yana so ya sake dasa shi a gona ya fito ya ganye liblib ya ci gaba da rayuwa a ci gaba da cin 'ya'yansa zai yi in ko yana so ya dasa shi a aljanna ya sai ce ya fi san wannan sai ce na maka to wannan ce ce mu'jiza to amma daga cikinsu akwai kalamun lahi zancen ubangiji shine qur'ani mu'jizul bashar bai gajiyar da dan adam a cikin mu'jizar din waccan duk da aka yi mu'jizojin wato irin na sauran annabawa ne alaihi wassalatu wassalam wanda ana gamawa bayan minti biyar sun zama tarihi sai wanda ya gani wanda bai gani ba sai dai a bashi labari ko ya yadda ko ya yadda amma mu'jizar da take tasa shi kadai alisan Allah bai ba kowane annabi irin ta ba alisan ita ce alqur'ani ita ce mu'jiza khalida a wajen nazamin qur'ani da wajen namadin qur'ani da wajen fasaha alqur'ani da irin abin da yake dauke shi da shi na ilimi za tankade ajaibuhu da irin abin da yake da shi cewa wato lamcan ta hiljinni isami adu illa an kalu ina sami na ƙur'anan ajaba wanda dukkan muki in ya ji wannan littafi sai ya firgita shi sai ya miƙa wuya sai ya kwanci ɗamararsa har kuma zuwa yau wanda suke kalubalantar qur'ani suna da makami na yaƙi kuma mayakan ne amma har yau ba su samun nasara a kansa ba ko daidai da dugo ɗaya kuwa to wannan mu'jiza ce ta annabi alaihi salam da Allah ya zaɓe shi ya masa ita sai ce daga cikin abin da ake nema dai a kanmu dangane da annabi alaihi salam ce wajizin bi mai irajin nabi ka yanke ka itiqadi ƙudiri mai ƙarfi wanda babu taraddadi babu anya babu tsartsar ka yanke bi mai irajin nabi da mai irajin annabi alaihi salam a nan saboda an saba a ƙa'idar shari'a ana ci al'isra kawai ya isa ana ci al-mi'raj amma duk wanda aka yi idlaƙin guda ɗaya biyun ake nufi to shi isra'i ya tabbata ne da nassin alqur'ani shi ko mi'raji ya tabbata da hadisi shine bambancin su shi isra'i tafiya ce ta dare a ka'idar larabci an ce asra ya tafiya da daddare kenan an ce adlaja ya tafiya daidai asuba kenan in an ce ta hajjara kamar ta garjin rana kenan to tafiyar da aka yi da annabi alaihissalamu daga masallacin harama na maka zuwa baitul maqdis shine aka yi shi a lissafin dan adam kuma shi aka yi shi ya dauki lokatai wanda za a iya aunawa saboda annaba alaihi salatu wassalamu zai ga abubuwa wadda za a nuna masa shi ta ce da nuriyahu min ayatina a nuna masa abinda idansa bai gani ba alaihi salatu wassalam to daga baitul maqdis daga haramun maka zuwa baitul maqdis an tsara wannan tafiyan ne saboda targaskata ta mai iraji shi sa aka yi wannan kawai to rubangijin zai abu yana son bayansa a yi musu rahamar da za a yi abin da zai daidai da hankalinsu annaba sai ya fito daga cikin garin maka ya zo harami da ya zo harami baraka ta zo suka tashi suka tafi to wannan tafiyar da suka yi da ya dawo ya ce ya yi mai tsake mai za a yi ƙalubalantarsa wajen ƙalubalantarsa ɗin nan wanda suka goge wajen hanyar da tafiyar to za kuma su ce masa ya aka yi to bayanin da yi alaihissalam na ga kaza an yi kaza na ga kaza an yi kaza na ga kaza an yi kaza to nan ma ba zai kubuta daga cewa wani ne ya zai wasafa masa ba sai abin da suka gamu da shi a hanya na mutanen maka da barakuminsu ya bata ya nuna musu ya musu kaza ya musu kaza ce duka inda aka yi kuma suka da suka ce an yi haka to wannan kawai shine yasa ubangiji ya aka dauki annabi su daga baitul harami zuwa baitul maqdis domin a tallafi abinda ya afku a can gaba wanda yi wannan ya faɗi wayannan maganganun ba yanda za a ce yana cikin garin Makka bai wannan tafiyar ba yayi haduwa da wane kuma wanan ya san an haɗu da shi har kaza ɗinsa ya ɓata an gaya masa inda yake har an ɗauki kaza nasa kuma an gaya masa to wannan shine minal majil harami ila al masjid al aqsal ladhi barakana hawlahu amma dan a nuna masa ne nan to amma shi ko mi iraji shine tafiyar da aka yi daga baitul maqdis zuwa sidratul muntaha ko ila ma sha Allah to wannan shine mi iraji wannan shi kuma ba ba nuna masa za a yi ba shi zai gai a duk waccan tafiyar da yana ta tambaye jibril ai alaihi salamu meye kaza sai ce kaza ne naga kaza meye kaza kaza shi ta ce linuriyahu amma wancan idan aka sawa abin da zai gani an sa masa abin da zai gani saboda haka wannan abin duk da gani a wancan bai tambayi jibrilu ba don a masane su iri ɗaya ce shi sa ubangiji su wanta rake cewa ma zagal basar wa ma daga laƙar da amin ayati rabbi ilkuba a gini a fatimaru na hu alama yara ولقد رآه نزلت نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى to wannan shine mi'raji da inda yaje akai kaza akai kaza akai kaza karbo sallah ya koma annabi Musa alaihi salam ya ce da shi koma ya dawo a sake ragewa ya sake tafiya haka akai ta yi to har a ƙarshe masu hikaya ban san ingancin abun ba dai amma a hikaya da tafsirai an zo da shi cewa da na ƙarshe da aka mai da ita sallah biyar sai ya ce masa koma a rage sai ce ina jin kunya to ubangiji in koma kuma al'umma ta ba irin taka bace ba irin taka bace can kuma kana so wurin nuna maka fahikari mutum biya ka ɗan ce wannan shi ibrahim lokani wata kuma ka ce hujjatul islami da gazali sai annabi ya ce a zo da shi sai ce tambaye shi sai ya tambaye annabi wasa cewa sunan ka sai ce ne wani dan wani wanda za a yi na karni na kaza sai ce ba wannan tambaye ka ba sai ce ai kai kuma roman ya ce ma cin ka biya minika an sa ɗaya ka bashi ma tilka biya minika ya musa ai baka ce a sambace hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra sai annabi zai zungure ce ta'addab innahu nabiyyun da annabi kake magana to kaga wannan yace shi akai haka akai da shi a wannan yace kaga al'umma ta ba ta kai bai zo ba ma amma ya ga maka dan wani ga lokacin da kuma ya ga maka da abin da ya faɗi ga kai shi ubangiji a wannan waji din sai zo ka yanke da mai rajin annabi sun kama rawau kamar yadda suka sabai suka rawaito an yi mai iraji wani sun ce fil manami wani sun ce bil ruhi wani suka ce bil ruhi wal jasadi aka yi gabaki daya to wa barri alli aisha min mara mau barri an ka kubutar da nana aisha radiyallahu anha min mara mu daga abin da suka jefe ta da shi to wannan shi ma haka aqida ta ahlus sunnati wal jama'ati na na Aisha radhiyallahu anha kiya ce wanda duk isa shafa mata wani abu ko ya sa mata wani sofa ne ya kafurta ya kafurta saboda ayoyin alqur'ani da suka yi magana a kanta shi yasa aka tambaye na Imam Malik aka ce mai hukuncin wanda ya zage sai na abubakar rajala ce jikinsa ya gaya masa hukuma ce masa wato ce masa hukuncin da jikinsa zai gaya masa wato ai masa horo da zai ji a jikinsa ya ce in ka ya zagi na na aisha rajala ce wani sai a kashe shi ita yar an zage ta a kashe mutum aka zage mahaifin aibula ce masa saboda mai maluku ce saboda ita ƙur'ani ya magana a kanta ya dinga lissafi wanda zai tawalla kibra ko minkum kaza kaza kaza i ta fada i ta fada i ta fada har da aka zo karshe wato ubangiji subhanahu wata'ala akanta yayi abinda bai yi a sauran abubuwa ba malamai sun ce abu guda hudu za a duba daya za a duba abin da ya faru na annabi yusuf alaihi salam da abin ya faru to shahida shahidun min ahliha wani ne ya bada shaida cikin jarirai yace in kana qamisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kazimin agari ga ta yanke ta gaba to ta faɗi gaskiya shi kuma waya cikin wanda suka faɗi gaskiya wa in kana qamisu qudda min duburin fasadaqat fa kazabat wa huwa min as-sadiqin sai kuma aka ga rigar ta baya ta kunne to kaga an warware ta hanyar wannan annabi musa alaihissalam kuma dutse iska ta dinga kada shi ya daga wajen nemowa aka rubuta ba shi da udura udura shine kaba ne sakkowa kayan maza ba shi da wannan sai na na maryam ta fita daga gida yar tafiya kankanuwa cikin awa ɗaya kawai sai ga ta da ɗa ce ya ukta haruna ma kana abokin ra'asu'in wa ma kana ummuki bayyiya mahaifinki ba mutumin kawai ba ne mahaifinki ba ta zaman irin wannan amma yana kika samu da fa a sharar ilai sai tuna shi sai ka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sai ce inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyyan waj'alni mubarakan aina ma kuntu fa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati to ita ma dan ne ya wanke ta amma da aka zo nana na Aisha ran ha sai wani ya dauke wahayi abiye zafi ano dinga neman shawara a wajen shawarar aka tambayi duk matan gida me za ku faɗa suka ce karamar yarinya ce ita dai bata da bagare hawaki zo su ci wannan tana da wani amma wani abu da zai taɓa mutunci ba ita ba duk kishiyoyinta amma ba wanda iya yarda mutuncin ce taɓa suka fi gaskiya sai mace ɗaya tak a cikin mata anasa akwai wata ‘yar uwar wata ita sai kishi ya kama ta sai ta faɗi abu an ce ta halaka ce da aka yi wannan na wasu dinga neman shawarwari ya dinga neman shawarwari abi iya zafi har a ƙarshe annabi alaihissalamu ya tara su a masallacin haumin bari ya ce me ya samu mutane su rasa abin da za su yi wa annabinsu sai su jefe iyalinsa a daga yin wannan sai ausu suka miƙe ya rasulullahi faɗa mana waye wannan yau mai maka maganinsa sai hazaraji suka miƙe suka ce kun isa a yi wa annabi wani sai a ce ko za ku yi masa magani ga mu sai wannan ya zara takobi ne zai karaf kaf kaf annabi ya shuru sai ya gaka alisa sai sauka abu ya kai bango suka ce ba kowane na cani zan masa maganin abu aka dinga wannan sai sauka ya shiga gida ya shiru suka ankara anarsu ya fita daga wurin to sannan sai suka suka yi shiru to da abin ya kai aka sai ta jibril ya iso suratul nur shi ne aka dinga jerawa aka dinga jera har aka zo kan alkhabisatu lilkhabisina wal khabisuna lilkhabisati والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فالله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون to daga shaidar Allah babu sauran shaida kowa yaje na rabina na Aisha kafiri ne shi tunda Allah ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim shikenan ya wanke ta aka ce gode wa annabi su ce ba zan gode masa ba maqamu shuhudi ta kai ita ce sai dai Allah dan shi ya wanke ya wanke wanda kafin a zo nan ubangiji yake cewa laula istami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira ina ma da kuka ji wannan mu'mine maza da mu'mine mata sun yi wa kansu zaton alheri wa qalu haza ifkum mubin sai wannan ƙarya ce a fili sannan Allah ya ce isar kaunahu bi alsinatukum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna ta dauka kuna ta jajjefa ku tattauna magana kuna dauka abu ne mai sauki a gurin Allah abu ne da zafi Allah da zafi ya dauke shi ba da wasa ba sannan Allah ya sake cewa ina ma da kuka ji kun ce subhanak haza buhutanin ajin an ce duk inda Allah zai faɗi subhan sai abin da ya taɓa hadaniyarsa amma a gurin na na Aisha sai da Allah ya faɗi wannan cewa Allah tsarki ya tabbata gare shi wa annabi sai almundahana ya dauki wanda ba ta garbe ya kawo annabin salisu Allah ba zai wannan to shi yasa ce barri Allah Aisha mai mara mau wasabuhu khairul quruni fastami sahabban annabi alaihissalam su ne fiyayyen tsara duk zamanin da aka yi taɓa a duniya su ne wani fastami ka saurara sannan fatabi'i sai masu bin su fatabi'ul liman tabi sai masu bin wanda suka bi su su khairul quruni su ne sahabban annabi alaihissalam sai ko masu bin su ne tabi'una sai masu bin su ne tabi'u tabi'ina to su sahabban annabi alaihissalam sun samu alfarma ta ganin annabi alaihissalamu da idansu na ka shi yasa da aka tambaye ba'arin malamai akan Umar dan Abdul Aziz da daddarajarsa da adalcinsa da yi da komai aka ce ya zai iya kwatanta shi da Muawiya radiyallahu anhu sai ce ai dokin da ma'awiya ya hau idan an samu kura a hancin dokin akan karota ta fi dan abdulaziz ta fi shi saboda me saboda wannan ya ga annabi sun da idan sanaka ko ya ba da gaskiya da shi ya ji maganar annabi sun ko ya yi wa annabi sun rubutun wahayi alayhi salatu wasallam wa radiyallahu anhu yace ba zai kwata shi da wancan sannan sabon annabi alaihi salamu su ne a talamizul mubashiruna din nabi alaihi salam su ne albajiran kai tsaye na annabi alaihi salam saboda haka yanda ake shayar da karamin yaro haka annabi sun shayar da sal qur'ani ba sun karbi qur'ani min famin nabi alaihi salatu wassalamu gadzan tariya ina madarasa danya da dimi suka koyi lafazi da komai suka san yanda ake aiki sai ga yadda annabi alaihi ya sadiki da yadda aiwatar da shari'a suka yi sallah a bayansa alaihi salam suka yi yaƙi a ƙarƙashin tutarsa alaihi salam rahmatullahi alaihim suka halarci lokacin da ya raba gado suka halarci lokacin da ya raba ganima duk abin da iya alaihi salam a gabansu wani abin su zai wa tambaya su ba shi amsa in ba su daidai ba ya gyara hatta mafarki sai tambaye su wai mafarki in an faɗa sai ya fassara wani ya ce wani fassara in bai fassara wani ya ce kai daidai wani ce ba kai daidai ba su suka samu wannan suka karɓi komai na annabi alaihi ran alqur'ani suka kalli zaman annabi alaihi da miƙewarsa da zamansa alaihi salamu tafiyarsa alaihi da cin abincinsa da sha da yin sallah alaihi in zai balaguro da dawowarsa gida da zamansa a cikin gida alaihi da mu'amalarsa da yara da manya maza da mata da kafiran amana da kafiran yaki duk suka tantance shi kaf suka ajiye to su ne ba abin da wani zai zo iwa musulunci a bayan wannan to sai tabi'una su kuma abin da sahabbai suka yi sai suka bi suka dinga tattara shi guri daya sai suka yi tadawini su sabai ruwana su suka rubuta qur'ani gabaki ɗayansa suka yi tafsikinsa kaf ba su bar wani ba hadisi ne aka zo kan dan Umar dan Aula zai dinga tattara shi aka tattara aka umarni aka rubuta suka tantance shi to su kuma abinda suka dan rage sune tabi'u tabi'i ne suka kammala to daga kansu duk wanda zai zo wa musulunci sai dai wani tarjihi ko ya samu wata kadiya ta fito ta zamani sai ya ɗauko usulin da suka yi amfani da shi da shi zai gwama a fitar sadaka ba su bar wani baya wata kofa ba gaba ɗaya sun toshe ta to su ne tabi'un liman tabi wannan su ne ba suke bi ƙarni guda uku kenan to daga su kuma sun mai shirka zubu sai kuma ƙarya ta daidaita ta shiga kuma ko'ina eh sai malamin mu wani ya taɓa yi masa irin wannan ba ya zo yi masa ƙarya za a ɗauke shi a makaranta ya ce wani ne ya turo shi ya ce je ka gobe ka dawo sai aka yi sa a ranar kuma da dare suka haɗu da wani ya ce mutumin da ka turo shi ne ban turo kowa ba suka haɗe ce kace wani ya turo ka ce gaskiya sai ce tun tabi ba tabi ina ta ƙari ba za ka yi mun komai tun tabi ba tabi ina ta ƙari daga kansu kuma sun mu yafi shirka zumu ga shi ka zo ka yi su sabon annaba alaisun sai ce ruwanu la'adun sai wa khairuhun man waliyar khilafa mafificen su kaf su ne wanda suka jibinci khalifanci alkhilafatul uzma niyabatin annabi sun fi kulli shay duk abinda annabi sai zarzartar to shi za su yi a madadinsa ita ce alkilafatar uzuma su suka fi kowa a cikin sahabban annaba alaihissalam man wali alkilafa sai ya ce amruhun fil fadli kalkilafa al'amarinsa a cikin falala wato wajen tarin lada kalkilafati kamar kalifancin nasu ne hadisan Allah dan Umar ne rajana yace a gaban annabi alaihissalam yake cewa khairu hajihil umma ba'da nabi abubakar ce summa umaru summa usmanu summa ali ya ce fa ma na hana ana bai hana mu ba to su suka ce a wannan aka dogara an faɗa a gabansa ce a wanda ya fi kowa shine sana bakar yana shine amruhum fil fadli kal khilafa al'amarin sa cikin fifiko kamar khalifancin su ne wanda shine khalifa na daya to ya fi kowanne na biyu shine ke bin sa na uku shi ke bin sa na hudu shi ke bin wannan to haka suke to bayan sufa yace yalihimu qaumun kiramun barara wa'ansu mutane kuma kiramun masu girma barara kubutattu ga bulan aibi su suke biye da wa'annan hudun iddatuhum kididdiga su shine sittun su shida ne tamamul ashara cikar goma sune al-asharatul mubashshiruna bil janna sune wannan sittun tamamul ashara in ka dauko shida ka hada su da hudu sune cikar goma abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar radiyallahu anhu sai na umar radiyallahu anhu sai na usman radiyallahu anhu sai na ali radiyallahu anhu sai na abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sai da na sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu sai da na az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu sai da na abu ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu sai na az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu sai na dalhati ibn ubaidillahi radiyallahu anhu ko da faɗi sa'id ibn zaid ko to goma kenan ga wayancan guda hudu ga guda shida ruwanullahi alaihim shine su suka fi kowa to nan ya faɗi fifikon afradu tunda yace amruhum fil fadli kal khilafa afradu ɗaiɗaiku ya faɗi fifikon su abubakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina usman radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu ka faɗi ɗaya ku to sannan kuma sai ya zo ya sake faɗar guda shida kuma za ka haɗa goma ruwanin lalin su ma ɗaya ku ne amma an ka haɗa su kuma su goma wato sinfu ne ba'adar afirali summal asnaf wani sinfi ne wani zubi ne na mutane su goma shi kuma darajarsa da ba to daga nan kuma sai ya daina maganar asana wato afrad sai ya komo wato fifikonsa a jumlace su wani kaza da suka yi ba da wata gudunmawa su ne suka fi sai ce fa ahalu badarin su ne ma abota badar al'azimi sha'in bai girman sha'in subhanallah wai Allah saka musu da alheri wannan bayan Allah wanda suka je badar sun yi rana malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da aka fita ba yaki za a yi ba tunkarar hayarin yan kasuwa za a yi sai bayan an fita ba shirin yakin ba makami bayan mutane sai Allah ce kuma yakin za a yi tawadduna anna ghayra zati shafati takuna lakum me za ku yi da kuma ayari in kuka kama ayarin wancan zai su murkushe ku wayancan za ku tunkara to daga nan an fita gari annabi alaihissalam ya ce to a bani shawara ranar talata alaihissalatu ku bani shawara sai na bakar jiran ya tashi yi jawabi yi jawabi yi jawabi annabi sai ya sa masa albarka alaihissalatu sake cewa ashiru alayya ku bani shawara sai na umar jiran ya tashi yayi bayani yayi bayani annaba sai ce sa masa albarka sai ce ashiru alayya sai sa da dan mu'azi ibi ya ce rasulullahi da mu kake sai ce da ku ne ke da mutan madina dan yarjejeniyar da aka yi ta bai'atul aqaba za ku taimake ni ne a cikin garin madina kamar da ku taimake ƴaƴanku da matanku yanzu kuma a wajen gari ake babu bai'a akan wani sai ce to ya rasulullahi آمنا بك وصدقناك فيما كل فيما في كل ما جئت به mun ba da gaskiya da kai mun gaskata ka a cikin duk abin da ka zo da shi sai ya ce ga rawukan mun bayar sannan ga dukiyar mun bayar ko zama shi ita waje amma shi ita ka ɗebi abin da ke so ka ba wanda ka bari wadda ka ɗiba mun fi farin ciki da ita akan wanda ka bar mana sannan la na kulu laka ma kala banu isra'ila da musa alaihissalam ba za mu gaya maka abinda banu isra'ila su gaya nan musa ba abinda za mu ce da kai izhab an taura baka fa katila inna ma hakuma muqatiluna ce kai da ubangiji ku yaƙi za mu yaƙi tare da ku da maka da hagunka in zaka nitse kogi sai mun bi ka sannan to sai ya faɗi kalma wadda daga ita ana sai tabbatar kuma ba gudu ba ja da ba sai ce suburin inda liƙa suburin inda liƙa ya faɗi kurman kalma a dunkule take ba ta da wani hororo ko wani rarakakken abu suburon inda liqa suduqun inda harbi ya tabbatar ba ranar da ya kai mukura sai ce shikenan a tafi ya san babu ja babu ja da baya duk abin da za a yi sai dai tun da ya faɗa masa karisa suburun inda liqa suduqun inda har ya ce a tafi ana zuba suka yi rumfa ce shiga ka zauna in muka ƙare kai ka koma gida ka ci gaba ya ga musulunci ba ma tattaran mu suka tafi aka je aka yi wannan a ƙarshe suna kallon lokacin da malako suka dinga saukowa kabirin malik bayan ya makance rajila mace da ido na zai dawo sai yana muku da inda na ga malako suna fitowa daga cikin wadi to suka je aka yi wannan dauki ba daɗi suka yi wa annaba sama rana suka fata-fata da tarin kafiran nan shi ake kiranta yawmul furqan ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda a tarihin yaƙi tunda ake a duniya wanda yafi yawan makami yafi yawan mutane yafi magoya baya a cikin faɗin duniya shi ke nasara amma da aka zo badar masu rashin kaya na yaƙi hatta kayan sawa babu sai da annabi alaihi wasallam ke cewa Allahumma innahum jiya wayannan da suke tare ne zicin cikin yunwa suke fa'idihum Allah ka ciyar da su innahum urat ba su da tufafi dan ba mai riga da wando iri da dukkanin su kowa wannan idan yana da wannan ba shi da wannan yace innahum urat faksuhum Allah kai musu tufa Allahumma innahum hufat ba su da takalma ma balle dawaki balle raƙuma fahamilhum Allah kai musu abin hawa sai ce Allah mai na haza quraishin kad harajat bi qaddiha wa qadidiha bi idfa'i nurika ga quraishi ta fito kwai da kwarkwata dan su bice haskenka sai ce to in ta halika zihil isaba fala tu'budu ala wajhi al-ard in wayannan suka je ƙasa ba za a sake bota maka ba to wayannan sune ahli badari Allah saka musu da sun share wa annabar su hawaye ku shi ne aka yi yaƙi da aka yi aka gama sai aka tura zai dibin harisa da jalahu ya tafi madina ya ce an yi nasara ya tafi madina duk inda ya faɗa sai su je ce ba gaskiya ba ne sun isa tunkari mutan maka sun fusata suka da su ga annabar su ga wanda ke tafi to annan ne suka tafi sahabbai suna aibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada haka kawai suke faɗa suka shiga garin Madina sai yahuda suka ci ai karkashin kasa fi musu doran ta alheri to rigan suka shiga neman ya zaci me ya faru wannan irin nasara suka ce amincewa jagoranci da aka yi sun amince wa jagorancin annabi babu mai ɗarɗar ko anya akan annabi alaihi kuma jagorancin mai ma'ana ne sai ce wani su raba tsakanin jagoranci da mabiya to shi naka jefuna na Aisha da Jaranha haka fara jifa da cewa annabi alaihi ya aure matar ɗan sansa lokacin da Zaid dan Harisa ta ya saki Zainab bint Jahash radiyallahu anhuma annabi sai ya aure ta sai Qur'ani ya sauka yace falamma qada Zaid min hawa daran zawwajnaka ha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وعرا فسوك وانشا sai suka sake a moraisi suka jefuna na aisha radiyallahu anha to shi ma zai ubangiji ya saukar da wannan ajerin awai ya share wannan to bayan an gama sai annabi alaihi wasallam ce la Allah itala ala ahli badr fa qala imalu ma shi'tum inni ghafartu lakum Allah ya kalli abin da ahli wadarin suka yi ya ce ku je ku yi abin da zai ku ga dama na yafe mu amma sai suka ƙara tsoron Allah waɗansu duk mutuwa suka yi su mai muka yi wa Allah duk ran da kaga mutum yana da awar na Allah ne yana saba Allah to ba da gaske yake ba ƙarya yake duk mai mukami ya bambanta da kurtu ka je ka samu masu ɗamara general zai yada da shi kaftin da duk wanda yake da mukami a gurin Allah ya fi kowa takalan da wuka a soke shi daga wannan mukamin amma kurtu a gurin Allah me yake jin tsoro ya abin da ya ga dama in kaga mutum yana saiwa Allah abin da ya ga ba shi da komai amma mai komai ya fi kowa jin tsoron Allah domin kai ya soke shi daga mukamin da yake kai haka ake musu sai sa an wani abu ya taso wani ya wani abu sai annabi ce ku kyale shi shahida badara ya je badar sannan bayan su fa sai ce fa ahlu uhudin sai ma abota uhudun suka je uhudu su ma a ƙarshe suka yi tunga ba sa nufin su koma gida sai dai annaba su kaɗai ya tsira aka dinka wannan ɗauke ba da ɗin aka samu saba'in da wani abu suka yi shahada sannan waɗansu har da kambalewar hannu saboda duka da kariya da suka dinga wa annaba alaihi salam shi kansa ranar dutsen hudu sai dai girgiza saboda ya ɗauka ranar allah zai shafi duniya saboda ya ga jinin ano yana zuba na firgita da ka ce dakata to wanda suka yi wannan sun samu rana sannan sai bai atir duwan su ne kashi na uku bai atir duwan wayanda suka yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiyar fara ƙasa su ne a nan hudaybiya wanda Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina izi bai'unaka ta shajara su ma annabi alaihi wasallam ce la yadkhulul jannata ahlus shajara la yadkhulun nara ahlus shajara wa'annan ba mai shiga wuta to suna daga cikin innal ladina sabaqa lahum minal husna su wa'annan ahlu badrin ahlu uhudin ahlu bai'atir wan a cikin allazina sabaqa lahum minal husna tantani kyakkyawa daga wangiji ya rigaya ulaika anhamu bu'aduna inda ya wuta ce salahira an nesanta su da ita la ya suma una hasisaha ko rurinta durguginta ba za su ji ba ko in fi mashta da an fuso mukhalidun la ya hazinu humul faza'ul akbar to wannan su ne to wannan su ma haka suke to sannan su wannan darajar wani shi kadai da ya hada su sai na waka da waliyar khilafata shahida badaran shahida udan shahida bai atar ruwa da shi kadai sai na umar haka duwan su sun har hada a can an ware masu zuto shi ne a nan da aka yi wani sai zama yana ciki ne kaga su ne waliyar kilafa sannan kuma yana cin al'ashiratul mubashir na biljanna sannan kuma kowannen su wayannan hudun suna cikin man shahida badara wanda sai na usman da rajalan shi bai je a jiki ba amma ya je a hukunci saboda annabi alaihi ya zaunar da shi kula da nana ruqayyatu radiyallahu anha waje tara suka hu annabi sai dawo da haka dace annabi ce ladan sa ya tabbata kuma ya raba rabon ganima ya bashi yanda aka ba dole je yaki sai haka yana da wannan badar shuhud shi ma haka bai atirwa na haka sina usman shi ma bai yi ba sai annabi ya hada hannunsa masu albarka guda biyu ce hazali usmana ke kwace ina ma mu ne usmana na zai da nasa to kaga duk sun samu wa'annan sai ce wasabiquna as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar fadluhum nassan urib yace falalastu anassun qur'ani an sani haza ma kalura wa fi ta'ayinihim kaduktulim wajen ayyana su an samu sabani sun bambanta wasu su waye sabiquna abu musal ash'ari da jalal ce sunan suke sallah alqibla biyu sun yi sallah a baitul maqdis wata goma sha shida sannan aka canja aka koma har wato masallacin maka ka'aba suka fuskance ta wanda Allah ya sa suka haɗo wannan darajar guda biyu yace su ne as-sabiqun wanda suka ci aba su bane su ne ahlul badrin ahlul uhudin ahlul bai'atir ruwan su ne su ne as-sabiquna wa awwil at-tashajur allazi warad ka kau ka baudewa sabani allazi warad wanda izo tsakanin sahabban annabi an yi samu sabani wanda suka su kashi uku to wannan yace ka kauce masa kar ka kuskura ka sa kanka a ciki an samu sabani tsakanin sai na Ali radiyallahu anhu da sai na Muawiya radiyallahu anhu sabai suka suka shi uku wa'an suka ijtihadi suka kalli janibin ma'awiya da dan suka ce nan ne da gaskiya sai suka goyi da bayansa ruwanula alaihim wa'in suka kalli janibin sai na alirajal suka gama bincike sai suka ce nan ne da gaskiya suka goyi da bayansa ruwanullahi alaihim to so da haka aka dinga aran gama akan wannan waɗansu kuma suka ce ba su ga kowanne ba suka koma gefe ɗaya ya ce to wannan abin da ya faru ka bauɗe masa karka shiga mai risala shi caiwar kafu an ma shi jira bai ka ne bakinka don zami ya fi ƙarfin bakin kaza an ce ba a shiga saboda an mi na mutum in ka sa shi ya shiga to ba zai kubuta ba dole sai ya zargi wani a cikin sai ya zagi wani duk wanda iya wa haka a gurin Allah ya shiga uku tunda annabi alaihi ya ce Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gardan ba'di faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum so haka ba a bari ai yace in khudta fihi in ku har ka kutsa wanda ba a neman sa a gurin ka in har ka sa kanka ka shiga waje ta nibda alhasad ka nesanci cutar hasada ka ce kana goyon bayan wanda baka goyon bayan in kai wannan wato karo ne tsakanin kwai da dutse wanne ne zai wanne ne zai kai shi mutum shi ne kwan su ko su ne dutsen nika ko kuma falalai a ɗauko falalai a ɗauko dutsen a ɗauko kwai irin na furciya a haɗa su ai ya tafi sai sa ce wacce ne da alhasad ka nesanci cutar hasada ka ce kana goyon bayan wane baka goyon bayan wane ba ce ja bakin sa ya shiru abu ya afku tilka ummatin arhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya amaluna ko to shikenan abinda ake kin to wannan yana cikin itikadi ahlus sunnati wayannan ka'idojin ake so a tafi akai saboda haka abinda muka zo da shi na can farko ko nasu shar'ihi li ghairihi shar'u nasu li shar'i ghairihi shi ma na akwai akida a yau mutanen yau in an ce wane yana da wani littafi da aka saukar kamar linjila ko ko altaura sai ka ji mace ce ai shi ma Allah yake bautawa sai dinga daukar su kamar daidai da musulmi wannan akida ba ta da kyau domin annabasa ya shafe komai kuma ya faɗa mana alaisa laukana musa hayya ko annan musa alaisa yake da rai shine da yake zance da Allah lamatta sahu illace ba'i ba abin da zai karbe shi gurin Allah sai bina kuma duk annabin da za a aiko daga annabi alaisa sai ya yarda cewa kafin a bashi annabta sai ya yi wa Allah alƙawari in annabi alaisa ya bayyana yana nan zai sauka ibishi kuma zai taimake shi saboda haka maganar wani yana da littafi wai yana yin kaza na kaza ba akan daidai yake ba daidai yake ba sai ya sauka daga wannan ya bu wanda annabi alaihi zo da shi sannan domin yabtagi gairar islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ina jan hankalin musulmi su kiyayi wannan dafin da mutane bisa jahilci suna nema su jefa kansu a halakar da za su zama ridda za su yi ko su zo mutuwa su waye gari su samu kansu ba inda suke tsammani ba saboda haka wannan abin da malam yana fece mana aqida ina fidda ita filla filla wadda ba za ta zama mai soko ne ta cutatar da mu ba wannan duk su ya lissafa mana su ake neman mu akan mu raye akan su ko mu kudire su a rayuwar mu Allah ya samu raye akan wannan wala ya samu mutu akan haka أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام Hey. sabai sun sha wahala kwarai da ile wato suna da manufa ita wato ita shi ita banna masu ita suna imani da ita fiye da inda ake tsammani kuma suna sai da rawukansu wajen kara bannar don ta da mama su ci gaba da yin bannarsu to idan mai gaskiya izo shi kuma yana son ya kawo da ɓannar idan bai tanadi wanda suka ba da gaskiya da gaskiyar kamar yadda masu ƙarya suka ba da gaskiya da ƙaryar yadda kuma masu wa'yancan suke jajircewa suka yi wa kansu shiri wajen kare wannan ɓannar shi ma sai ya tanadar da wanda suke shirye irin wannan a kansu kare gaskiya to annaba sun haka yi alaihi salatu sai da ya tanade su yadda za su iya karɓar dukkaninsu suna cin abinci don su rayu ba suna rayuwa don su ci abinci ba shine bambancinmu da su ko yau mutum yake cin abinci don ya rayu lafiyarsa ba irin ta wanda yake rayuwa don ya ci abinci ba ce suna cin abinci don su rayu sannan sun yi imani da abin da annabi alaihissalam ya zo da shi kuma sun yi imani cewa su ne da alhakin kare wannan abu su ne da alhakin tabbatar da shi shi yasa game da shi na ke cewa annabi alaihissalam bana buniyatan lillahi min azamil bunah ya yi gini saboda Allah mafi girman ginin da aka taɓa a duniya amma wannan ginin ya haɗu bi asware an masa ganuwa an masa katanga an masa fadala minar bidi warkana takobi ne da mashi kadai su ne ganuwarsa duk wanda izo ayi bashi inda ya ce zai taɓa wannan hurma to haka suka yi wannan akwai ƙarfi na jiki akwai juriya yanzu da aka zo wajen maraisi din wajen jifan na na aisha da wanda aka fara maganganu za su ɓaci a nan da ya ɗaga su aka nufi sai da aka yi tafiyar awa talatin wanda zai tafiya awa talatin ba a ga wani ya faɗi a hanya ba sai ka tabbatar a shirye suke sai da aka yi musu wannan tanadin inda za a taho a guje a wuce ta gaba annabi sama a kofar babis salam kilomita goma sha ɗaya a zo a guji a koma dole a tanadi mazaje da za su iya fuskantar barna haka suka yi lokacin da aka zo aka ce mutan maka sun yi gangami sun hada kai an yi tahalu alliance forces aka hada kabila kabila a lokacin wanda suka to sun ninka musulmi sama da ninki goma ninki ninki ninki sun ninka sama da ninki goma amma da aka ce ga sunan sun taho salmanin radiyallahu ya ce to ga abin da za a yi gwalalo a kare gare a yanzu injiniyoyin yau sun ce motoci irin zamani gireda da irin ƙasa ta madina da ƙarfin da take da shi in za ta irin wannan ramin da suka yi zurfinsa da tsawonsa da faɗinsa kwana arba'in ba za ta iya ba amma waɗannan bayan allah ruwan a kwana shida suka yi saboda in ba su ba aka wuce kwana shida za a cin musu a shigo garin madina ai ba karamin abu suka yi talhaci ibn ubaidillah akwai garin da aka je an rufe kofar garin shi kadai jijjige kauran garin ya ce shi kadai ta hannu kaka a kadisiya da aka je ya tadda rustum shine mafi kadar sojoji a wannan zamanin a duniya komanda ne na farisa amma da ya zo ko daga doki bai sauka ba an madadi aka turo shi ya ce mai sa ɗan biyu wakati mai ake ya ce mubaraza ya ce bari in fita ba za ka huta ya ce ya ba hoto na zoyi duniya ba yana fita ya tsaya rustum sai da ya shara ya miƙe ya zauna ya ce ya laho min faris yanzu fa izo yana fita ce ya abu ɗala faris ina jaruman ƙasa faris ayyukum ya shi taku ila sefi wa yake son yaji takobi na a jikinsa aka yi sai aka ce ja da waihi ya fita ya ce wannan za ka ce in je ya ce ya fa komanda ya ce a irin ka ake so da ka kashe shi sai ka jefa musu tsoro ya fita minti biyar ba a yi ba ya aika da shi jahannama sai sake fitowa har min mubarak sai da ya mubaraza da mutum ɗari ba wanda bai kashe shi ba lokacin to haka suka yi wannan abu wani ya zo ce zagi sabanin ai ya asara ya yi asara saurarensa ba abin bane mai alheri ba ai an yi butulci wannan abin da suka dinga yi a hazabu da sauransu ba don kansu suka yi ba inda don kansu ne za su bari duk a kashe su aljanna amma don addini izo saƙon anau ya isa har izo kan muka samu da haka suka yi haƙuri da wannan bala'i na ummu salama da jiran ta ce ba da daddare tsakiyar dare sai ka kama lokacin gari yawa ta ce kawa muke ji na saboda hayaniya ta gurin kafiran suna so su turzo ƙasa su shigo ana mai da su ana ruwan kibiya har gari yawa kuma ana sanyi muku muku irin na wannan yanayin haka haka suka hakura suka yi wannan abu annabi sama kwanansa uku ko ko kwaya bai saka a bakin sa dan dutse aka daura masa nan da nan aka daure masa alisa haka suka yi wannan aikin kwana shida suka yi wannan abu suka kuma tsaya akan wannan to wannan haka suka yi masa alisa kuma suna gamawa annabi sai yana zuwa gida sana aisha radiyallahu tana wanke musu kai sai jibril ya zo shine aka samu nan babu jibril din a yanzu ta nan ya shiga sai shi rasulullahi kun kwanta da mara ne kun aje makami yace yi sai ce muku malaiku mun aje ba kuma ya umarce ka a tafi bani quraiza kuma a yake su to shine annabi sai ayi shela wanda ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kada yayi la'asar a Madina sai a bani quraiza to shine fa aka sake fita aka tafi sada dan mu'azu raunin da aka yi masa a nan shi aka je da shi ya yanke musu hukunci da ya gama annaba sai ce ko a saman bakwai haka iki sannan aka da da shi aka yi masa darbuka a cikin masallaci annaba alaihissalam ummu adiya tana kula da shi ta ne masa magani da asuba annaba sai ce in ku yi maza ku riga mala'iku jana'iza dan uwanku su ba san ya rasu yana gida a rasu ta mazaka suka suka sada shi a rasu jinin ya fashi ya rasu ya ce kuyi gaggawa in kuka ƙi mala'iku za su riga muku za su riga muku za ku riga ku yi masa jana'iza to shi ne aka yi wannan ya saboda girmansa da daraja shi ne sayidul ausi amin Allah saka musu alheri Allah ya saka musu Allah ba mu koyi da su Allah hore mana kaunar su da girmama su da kuma koyi da su ranar alheri أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام
Allah ya saka da alheri Allah ya tafi shi da gidan aljanna ubangiji ya taimake mu a cikin duk abin da muka ci ya mana kusuri wajen taimaka wajen rikewa muna sanar da yan uwa cewa ana bauta tambaya amma ta tsaya akan abin da aka yi saboda yanayi na cewa kada a samu kuma ta shige shi in ba wata lalura da take ta sha kai ba za mu ba da dama da wanda zai tambaya a fara kuma akan abin da aka karanta bismillah
bana magana akan yanayin matasa da ba sa son zuwa makaranta shirya tare anguwa ita molanka sai kuma kungiyoyi da ake shiga na tsalle-tsalle da guraren bal da gurin kalle-kalle da kuma cusa kai da kotsa a cikin sha'anin addini ba tare da ilimi ba dama ya ce a ja hankali akan a yi karatu ana zuwa makaranta ana sauraron irin wa'annan ko mutum ya shiga karatun sosai yana karanta yana fahimta to shi zai raba musulmi da wannan irin hali da aka shiga domin mafi yawan abin da ake cikin a jahilce ana ta ɗora mutane akan aƙidu wanda ba masu kyau ba so da ita halaka a abu biyu take rak a sha'awa da shubuha iya halaka duk duniya duk inda wanda ya halaka a ɗayan biyun nan ne ko sha'awa ko shubuha ita shubuha shine mutum ya kudire a zuciyarsa saɓanin abin da Allah ya aiko annabi alaihi wasallam kudire a kai to duk wanda ya kudura wa'annan wa'annan duk abin da ya lissafa mana dinnan su ne kudirin da ake nema a gurin mu amma in mutum ya kudura sabanin sa to ya samu cutar shubha ya samu cutar shubha takan kai mutum ga dawoma a wuta in ya mutu da ita cutar sha'awa kuma abu uku ne ko sha'awa ta fata da fata shine a ita ake zina ake luwadi ake madugo ko sha'awa ta abun hannu ita ce dukiya da ita ake algus ita ake cin riba da duk wani abu na nau'i na zalunci na dukiya to sha'awa ce ta wannan take jawa sha'awa ta uku ita ce ta hubbul buruzi mutum ya fito a san shi na shuhura shi kuma wannan hatta hoyan san illa ta fi illa ai duk bannan da ake a duniya da ita ake duk ƙasar da kaga yanzu turawa sun yi wa musulmi kaca-kaca to wani za su jawo a cikin musulmin za ta daga kadarinsa su ba shi shugabanci to ku zai yi banna sha'awa ce yasa annabi alaihi ce ma za ibani ja'i'ani ursila fi ganami bi afsadal hami hirsul mar'i lil mali wa sharabi ala dinihi san dukiya da san daukaka wannan da kura guda biyu za ta yi wa garke ba za ta fi wadda san ɗaukaka da san dukiya za su yi addinin mutum ba zai wa addinin sa raga-raga zai wa na waɗansu raga-raga to wayannan cututtuka guda biyu su ne sun banda cuta ta ina mutum zai kama ɗan wansa ya yanka ya samu kuɗi zuba aljihunsa ai cuta ce ban zai kama ɗan wansa ya riƙe ce sai an ba shi kuɗi zai sake shi cuta ce dukiya ce duk abin da mutum ke da shi a je sai ya zubar da shi gaba daya bannar da za ta yi masa wani ya fitar da kura za ta yi wa garke sauraka da ilimi ne za a iya maganin irin wa'annan abubuwan kuma na jan hankali ga matasa duk abin da mutum bai sani ba kai ya cusa kansa kai ya kutsa musamman abin da ya shafi annabi alaihi salamu Allah ba ruwansa da makaho ba ruwansa da mai ido duk wanda ya taba masa annabi sai mutu Allah zai taba shi mafi yawa malamai sun lura cewa sai kai wa Allah abu kai tsaye ya kau da kai amma kai annabi zai kau da kai ba alaihissalam sannan in mutum yi wa annabi alaihissalam wani abu ya taba masa mutunci ya nakasta shi alaihissalam da ya taba Allah yi wa Allah abin da ba daidai ba to da zai musulunta in Allah ya taba to wannan ya wuce amma in ya taba annabi alisama ko ya musulunta in aka auna abin da yake kai baya cikin kafircin sanada musuluntarsa ba za ta karbe shi ba ai ba abu mai hadari irin wannan duk duniya ba wanda ya sai sarayar da wannan haƙƙin na annabi sai tunda baya nan doran kasa shi kadai yake da wannan haƙƙi al'umma dole ta bi ta kare masa so da ka yi magana akan nan sama a hankali ake ba a yin wasa a kanta so da sun zai ji a kansa abin da bai sani ba abin ya fi ƙarfin ya fi ƙarfin kowa wanda suka zauna da shi annabi sai mu suke da dangantaka da shi ta jini ta iyaye wanda hankali take bi masa sai nan Abbas radiyallahu anhu an ga dan uwan mahaifin annabi alayhi salam dan Abdul Muttalib ne alayhi salam radiyallahu anhu amma da aka taba tambayarsa da kai da annabi sun waye girme wani sai ce annabi ya girme ni amma kuma an riga haihuwa ta saboda in yi faɗi sabanin haka matsala ce a wannan janibin wannan halarar ta buga ban ai mata abin da aka dama haka ya ce ya girme ni amma an riga haihuwa ta wannan aishi wato annabi alaihi salam wani ya samu mu bi shi mu girmama shi mu a hankali saboda duk inda aka san shugaba da wanda ya isa to in ana so a auna shi da na karkashin sa ake auna shi da shi yake auna ai duk in ka zo ka ga ko a mulki wani yana keta kowa yana abin da ya ga dama a fada to mai fada ne a gurin mai mulkin ba wanda ba zai keta ba rin wautar da ba zai ba don ba wanda ya sai magana to kada wanda suke tare da annabi su zama haka yasa um ya ce alzina amul la tarfu aswatukum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم انتم لا تشعرون duk wanda suka zo laraba na kusa za su duba su ga yaya yake ya zo ne ya ba wani kusa da shi dama shi ta fargaza ko kuwa aka ce ku za ku fara shi ne za ku zama shaidarsa to haka ake annabi alaihi salatu wasallam so da ka sai an yi hattara ana yin wani a wajenabin su duk abin da mutum yayi na rayuwa sai Allah rushe shi kaf ba zai tafi zai buce da wani abu to Allah ya kiyaye mu taba mutuncin annabi alaihi salam Allah ya kiyaye mu wa hallaju fatawa ya bayar ai sai ta kashe da kashe shi wannan abin da zai faɗa kashe shi ai tawili ma fatawa ya bayar akan falalar annabi da abin da Allah ya masa na girmamawa da kuma himmarsa sai ya kuskure sai ce himmar annabi sun ta kai falalar da aka masa ba shikenan sai a wannan ba wanda bai nema masa har annaba da sai da ya shiga nema masa alfarma akan ya riga ya tafi wannan karma da ya ga da wasu ya ce to ma hukuncin sa kuma aka kashe shi shine afwa da aka masa to shine ya je ya sami takalmi ya huda ya saka zinare ya zo gare dinga cewa mu abu dukun ta takadami mu abu dukun ta takadami yawon Allah muke bautawa Allah muke bauta ce ni dai na faɗa muku haka aka yi aka yi jinya aka ji alƙalai ke wasu hukuncin kisa aka ji aka sare shi sai da wani ya zo daga wa'ina Allah ji aka ce ai an sare shi ji aka yi ba abu da ya ce ga an tsitsin man takalma sai ɗauko ka fasa sai ga ya ce wannan tawili wannan yake nufi amma dan dama ya sabu dama a kashe shi kawai yawa ai maganar annabi sama mutum ya sefa baki akwai hadarin gaske a ciki wawan yanzu shine bai san annabi ba zai yake ganin kamar ya saka baki akan magana al-khalif khalisa kamar abu ne mai sauki to matasa ai hattara kuma mai koyi da mu'azu da mu'awis da kuma harisat ibn malik mu'azu da mu'awis duka shekarunsu ba su fi sha uku ba su ne suka je badar suna ciwon suka je badar Allah alaihima suka tambaye sana abdurrahman ibn auf radiyallahu suka ce wai waye abu jahal ne a nuna mana shi abdurrahman radiyallahu ya ce masa ya aka me hada ku da abu jahal ce mun ji an ce a duk duniya ba mai kin annabi su irin sa shike so a nuna mana shi yau ne wa annabi su maganin sa ko su suka kashe shi abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta sa shi kawai amma su suka kashe shi wannan da yasa ikramata dan abu jahal ya ji haushi ya ga babansa irin gimeman nan ne katan gaske ne girkeke mala ya sun kai shi ƙasa ya tabbatar ya mutu shi da ya fusata ya ɗauki takobi sai kire kafaɗar mu'awis sai na ya ɗauke su ya mai da ita kawai sai ta koma kawai shi ne abinda matasa suke musu ce ya kamata na yin su ɗan wannan har su ta ɗan malik da jilawa anhu shi an zo badar shekararsa sha hudu an zo wajen shan ruwa ana zuwa suka yi masa kibiya ta nan ta bullo nan ya rasu mafiyarsa ce rasula a gaya mun inda ɗana iki in yana aljanna ne shirin baya aljanna ne ta kuka sai annabi alaihi ya ce mata aljanna ai iri iri ce asaba ibniki alfirdaus al'ala danki ya ku ya kure shekararsa sha hudu ya samu alfirdaus al'ala shine kalubalen matasan yau duk wani matashi irin wannan ya kamata ya kokari me zai wa musulunci rana da shi don yi wani abu ko muna da kalubale in kama aje wancan ka duba masu kudin wannan garin da aka yi misali ko nan kasar da masu mulkin da aka yi da malaman da aka yi da 'yan siyasar da aka yi duk waɗanda suka wuce mai da gurbinsu a yau aiki ne mai wahala to shine kalubalen da yake gaban matasa ai kokari a mai da gurbin wa'ancan da aka rasa ba wa'ancan da suka yi mana nisa ba ma wa'annan kan aka yi za a samu an bi tafarkin wa'ancan to za a yi wani abu amma ba yana wanda yake ciki ba yanzu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh